أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau litinin 24 da watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 25 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine sunan darimi cikin mukaddimar shi muna cikin satin da ya wuce muna tsakiyar babe lokaci yayi muna cikin babu manhabal fitiya makafata sakdi baban da ke bayanin wanda yayi ke jin tsoron ba da fatawa don saboda gudun saraya don saboda gudun kuskure a cikin wannan babi za mu tashi hadisi na 286 al'imam yake cewa akwara na suleiman ibn harb baka da shi littafin ne ba kana da shi eh a da 76 ga أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال أنس Anas yake cewa kana Anas qalilul hadisi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas ya kasance mai karancin hadisi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza haddasa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya kasance idan ya bada hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan saboda wai ko da ma'ana lafazin bai zo daidai da daidai ba ma'anar ta abin nan wannan ya hudda shi daga cikin laifi kamar yadda mun gani a cikin takaribin rawiya kawo wannan bayanin hadisi na 277 akhbara darum yake cewa akhbarana usman ibn muhammad haddasana isma'il an ayub an muhammad qala kana anas anas ya kasance idza haddasa an rasulullah idan zai bada labari daga annabi sallallahu alaihi hadisan qala sai ce au kama qala rasulullah sallallahu alaihi hadisi na gaba imam yake cewa haddasana sulaiman ibn harb haddasana hammad ibn zaid an yahaya bin sa'id haddasani sa'ib bin yazid qala kharajtu ma sa'ad ila makka na huto tare da sa'ad zuwa makka fa ma sami'tu yuhaddisu hadisan an rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta rajana ila al-madina ban ji shi ba yana bani labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da muka komo zuwa ga madina yana tsantsanin kada yi kuskure hadisi na gaba akhbarana sahal bin hammad haddasana shu'ba haddasana bayan an sha'abi an qarzata bin ka'ab anna umar shayya al-ansar umar ya raka ansar mutanen madina hina kharaju min al-madina lokacin da suka fito daga madina fa qala sai yake ce musu ataduruna lima shayyatukum kun san me yasa na raka ku kulna sai muka ce li haqq kulna sai muka ce li haqqil ansar dan saboda haƙƙin mutanen ansar qala sai ce innakum ta'tuna qauman ku za ku je ma wasu mutane tahtazzu alsanatuhum bil qur'ani harshen su yana ta motsi game da karatun qur'ani ihtizazin nakhali kamar yadda dabino yake yake motsi iccen dabino fala tasudduhum bil hadisi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ku kange su gami da hadisan annabi alaihi salatu wassalam wa ana sharikukum ni ina abokin tarayya kuma ana kada ku sa su cewa su bar qur'anin nan su runguman ma hadisan kadai ku bar su abin da suke kai su ƙara doriya a busan shi su ƙara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana shariku kuma ni ina abokin tarayya da ku ƙala sai ce fa ma haddasta bi shay'in ban ba da labari da wani abu ba waƙar samaitu kama sami a sahabi kuma na ji kamar yadda abokaina suka ji kamar yadda sauran sahabai suka ji hadisai ni ma haka na ji su amma ban cika yawan faɗa ba hadisi na 280 akhbarana yazid ibn harun akhbarana ash'as ibn sawwar an sha'abi an qarata ibn ka'ab ayala yake cewa ba'asa umar ibn al-khattab rahadan min al-ansar ila al-kufa umar ibn al-khattab ya tura wasu jama'a zuwa ga kufa fa ba'asa ni ma'ahum he tura ni tare da su faja'ala yamshi ma'ana hatta ata siraran sai ya fara yana tahiya tare da ni har sai da yazo wata jama'a wa sirar ma'un fi tariqil madina sirar kin nan ruwa ne a cikin hanyar madina tari na ruwa faja'ala yanfudul gubara ar rijlai sai ya fara yana kakkabe kura daga kafahuwan shi summa qala sanace innakum ta'tuna lakufa ku za ku zo ma kufa fatatuna qauman lahum azirun bil qur'an za ku je ma wasu mutane wanda suka kasance suna da ƙara kuka gami da qur'ani fayatuhum fayaquluna za fayatu za su zo muku su ce muku fayatukum kadima ashabu muhammad kenan nan umar ya tabbatar musu da cewa kufa makarantan qur'ani ne yana cewa za ku ji karayi kamar kuka irin na karan dabino kamar kukan zuma yadda take yi a kasu kuma suna yin haka nan amma da karatun alqur'ani shi yasa a baitin can da muka ga al-imamu shadubi yake cewa bil kufatil garra wa minhum salasatun azau faqad da shazan wa qaranfula ta ta cika da kamshi wajen karatun alqur'ani makaranta sai ce kadima ashabu muhammad da su su rika ce muku sahabban annabi muhammad sun gabato sun zo yace kadima ashabu muhammad su rika fadar haka yace fayatu kuma sai su zo muka fasaluna kuma anil hadis su rika tambaye ku game da hadisi yace fa alamu ku sani cewa anna asbagal wudu'a salasun cewa cikan mafi cika arwala guda uku ne wasintani tujziyani kuma guda biyu sun wadatar sun makala kenan ne yake ce musu yana musu cewa ku ba su na hadisi daidai abin da zai wadatar da su kada ku kange su da qur'ani sun makala sannan sai ce innakum ta'tuna al-kufa ku za ku je ma kufa fa'atuna fatatuna qauman za ku je ma wasu mutane lahum azirun bil qur'an suna da ƙaraji na qur'ani kamar da cikin sallar annabi wanda umdatul ahkam ma kawo hadisin yana cikin bukhari lahum azirun ka azirul mirjal min al-buka annabi yana na je mishi yana sallah nake jin ƙara kamar yadda tukunya take ƙara ta harfasa in yana kuka fa yaquluna sai su ce qadima ashabu muhammad sahabban annabi sallallahu alaihi sun zo sahabban annabi sun zo fa ya'tuna kum fa yas'alunakum anil hadis sai su zo muku su tambaye ku gami da hadisi fa aqillu ruwaya an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku takaita ruwaya gami da annabi sallallahu alaihi wasallam ku rika ba su kadan wa ana sharikukum fihi ni ina tarayya ku a ciki ma'ana tarayya ni ma wajen rishin ba da diyawa na hadisan haka nan na kasance halina ne haka umar yake nihi qala qurza qurza qarza yake cewa wa in kuntu la ajlisu fil qaumi na kasance ina zama cikin mutane fa yazkuruna al hadisa an rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai su ambaci hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam inni lam in ahfazu ina daga cikin mafi har da cewa su lahu ga hadisin nan fa'iza zakartu wasiyatu umar sakattu idan na tuna wasiyan nan ta umar cewa kada mu yawaita ba su hadisai da yawa sai in kyale kuma wannan umar yana nihin ne cewa ya bar su cewa su abin nan kinsu su zamana akan qur'anin su in sun tabbatar da an yi so sai ya sai ya ba sai su ba su hadisan ba wai kasu ba su ba kullun dan al'ada ta gudana ga magabata duk lokacin da mai nema ya tashi farkon abin da ake nema shine karatun qur'ani da an yi so duk wani abu sai ya biyo ba kala abu muhammad abu muhammad yake cewa ma'anahu indi alhadisu ana ayyami rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nihi inji al-imamu darimi zai faɗa abin da umar yake nihi yace abin da umar yake gani a waje yake nihi a waje na shine abin da ya faru daga ayyamu rasulullah labarai na ranakun annabi alaihi salatu wassalam yace laisa sunan wal fara'id ba yana nihin sunnoni da farillai ba in sunnoni da farillai ne bai ce ba ku rage kakku ba su diyawa su wannan dole ne ma a karantar da su حديث ندري بير تمانين دقيقة أخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا بن نمير أن مالك بن مقول أن الشعبي أن القمة قال يكي تيوا قال عبد الله عبد الله يكي تيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا سمرت أدا سنن سيكي مكركتا ثم قال نهو ذلك sai ce kwatankwacin haka au foka zaka ko sama da haka ne annabi ya faɗa ma'ana ya faɗa haka da saboda hudda kan shi daga shakku kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya حديثي نقبا أخبرنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيه عن مجاهد قال يكي تيوا سهبت بن عمر إلى المدينة نا أبو تاتا رد أن عمر زوا مدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث من تبجين شبينا بعد حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعد وانا حديثي إلا أنه قال سينا جيشي أنا تيوا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نا كسن تيتا رد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار سيأكزو مشي دنبجي ندبينو faƙala sai yake cewa inna mina shajarata sharan lalle daga cikin itace akwai wata itaciya misalan rajul muslim kama take da mutum musulmi fa aratu ana aqula hiya nakhala sai nayi ne in ce ita ce dabiniya fa nazarta sai nayi duba fa iza ana asgarul qaumi ni ne mafi karanta cikin mutane fa sakattu sai na kyale qala umar umar yake cewa wadirtu annaka qulta wa alayya kaza wa kaza nayi gurin a ce ma ka faɗa ni kuma ina da kaza da kaza ma'ana kamar yadda bukhari ya faɗa ke a cikin ruwayar bukhari ke cewa da ka faɗa a habbu ilayya mini duniya wa mafiha ya hiye mini da duniya da abin da ke cikinta don da ka samu wannan garaɓasa ta ba da amsa ga tambayar annabi sallallahu wannan hadisi mun gan shi a sahih bukhari hadisi na 283 أخبرنا بشر بن الحكم حدثنا خالد بن يزيد الهدادي حدثنا صالح الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد بن تبين جابر دان زيد بي قول yana cewa qaddu da dai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa e izaman dan girmamawa wattiqa'an yaka zuba alaihi dan gudun kada ya mushi ƙarya hadisi na gaba akhbarana muhammad bin abdullah akhbarana raw an kahamas bin al-hasan an abdullah bin shaqiq qala yake cewa ja abu hurairah radiyallahu anhu ila ka'ab abu huraira ya zo zuwa ga ka'ab yas'aluhu yana tambaye shi yas'alu anhu yana tambaya gami da gare shi wa ka'ab fil qaum ka'ab yana cikin mutane fa qala ka'ab sai ka'ab yake cewa ma turidu minhu me kake nihi da shi fa qala sai ce amma inni la a'rifu li ahadin min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ni wallahi ban san ba wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna ahfaza li hadisihi minni wanda yake har da ce hadisan shi kamanni fa qala ka'ab sai ka'ab yake cewa amma ina ka lan tajid ɗalibi shay'in lalle kai ba zaka samu wani mai neman wani abu ba illa sa yashfa minhu yawman min dahari sai ya kasance ya koshi da shi a wata rana yau da gobe illa ɗalibi ilmin sai mai neman ilimi au ɗalibi duniya ko mai neman duniya su wannan su ne wanda har kullum ba su koshi yace anta ka'ab kai ne ka'ab kamar yadda wani hadisi yake cewa man huma la yashab la yashbani ɗalibi ilmi wa ɗalibi duniya da muhtarul hadisi ya kawo shi duk da ba hadisin annabi ba sune sallallahu alaihi wasallam masu nema abu guda biyu har abada ba su koshi mai neman ilimi da mai neman duniya kullum kowa nema yake tara duk wanda ka ya kasance ka nutsu a cikin shi kana neman shi ka nutsu da neman shi neman shi kake gadan gadan to kullum zaka so kake a ce ka kara akan abin da kake da kala na'am yace limisli haza ji'tu dan saboda wannan ne na zo ma'ana yanzu ma neman karin ilimin ne kawo ni حديث نقب أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكر حدثنا شبل عن عمرو بن دينار عن طاووس قال يكي cewa kila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah ayyun nasi a alam cikin mutane wahi ilimi kala sai ce man jama'a ilman nasi ila ilmihi wanda ya hada ilimin mutane zuwa ga ilimin shi yace wa kullu dalibi ilmin garsanin ila ilmi dukkan wani dalibin ilimi mai shibka ne zuwa ga ilimi duk wanda ya kasance ɗalibi ne na ilimi to ana buƙatar ya kasance kuma shi ma mai shubka ilimin ne yana ba ma wasu akan abin da yake da shi na ilimi hadisin sanadin shi yana da rauni hadisi na gaba akhbarana sa'id ibn amir an khalil ibn murra an muawiyah ibn qurra qala yake cewa kuntu fi halqatin fi hal mashayikha na kasance cikin wani kuri wanda a cikin shi akwai malamai wa hum yataraja'una suna muraja'a karatu fihim a'iz bin amr cikin su akwai a'iz bin amr fa qala shabun fi nahiyatil qaumi sai wani sarmayi can cikin gehen mutanen sai ya ce sun maqala ba'dhum sai ki ce afidu fi zikrillahi barakallahu fikum ku kwarari cikin ambatan Allah madokin sarki Allah ya muku albarka fa nazara alqawmu ba'dhum ila ba'd sai jama'a bangaren su ke kallon bangare fi ayi shay'in ra'ana a cikin menene ya gamu sun makala ba azumu sannan sai wani bangaren su yake cewa man amarka bi haza wa ya umarce ka da wannan famur ka yi umarni ya ce la in utta la nafa'alan na wala nafa'alan in ka ƙara irin wannan abin zan ma'aikata kaza zan ma'aikata kaza ma'ana zan mu maka kaza nan wannan sarmayi abin da ke nufi ya tarro su suna cikin majalisi suna karatu yake ce musu ku yi zikirin akwai zikirin Allah ku shiga hailala mana da salatin annabi kaza su kuma suka yi hushi suka ce mishi wa ya ce maka wannan abin da muke ciki ba zikirin Allah ba ne ba ambatan Allah ba ne hadisi na gaba akhbarana yusuf bin musa akhbarana abu amir haddasana qurratu bin khalid an aunu bin abdullah qala abdullah abdullah yake cewa ni'mal majlis majlisun yushar fihi hikima ma dalla da majlisi majlisin da ake nashara ilimi hikima a cikin shi wa turja fihi rahama kuma ake kaunar rahama a cikin shi wannan karshen babu kenan babe na 29 babu man kala al'imu a khashiya wa taqwallah baban da ke bayanin wanda ke cewa ilimi kawai shine tsoron Allah da khushu'i hadisi na 288 akhbarna abdullah ibn salih haddathani muawiya ana abdurrahman ibn jubair ibn nufayr ana abihi jubair ibn nufayr an abi darda kala yake cewa kunna ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shakhasa bi basarihi ila sama sai annabi ya daga idan shi zuwa ga sama sun makala sannan sai ya ce haza awanin yuqtalasul ilmu minan nas wannan lokaci ne wanda za a warce ilimi daga mutane hatta la yaqdiru minhu ala shay ta yadda ba za su samu ikon komi akan shi ba fa qala ziyad ibn labid al ansari ziyad ibn labid al ansari yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa kaifa yuqtalasu minna ya za a dauke ilimi daga gare mu karkar an alqur'ani alhali ko mun karanta qur'ani yace fa wallahi la naqra annahu wa la nuqra anna nasa'ana wa abna'ana ziyad ya ce to wallahi sai mun karanta shi mu karantar da matanmu mu karantar da ɗiyanmu don ka a warce shi faƙala sai ya ce saki latka ummuka baka da fahimta ya ziyad in kuntu la'awar duka min fuka ha'i a halin madina ina lissahin ka cikin malaman madina ya ce hazihi tauratu wal injil inda lahudu wan nasara fa ma za guni anhum ga a tauraron da injila a wajen malaman yahudu da nasara mai tawadatar musu ga ta nan a wajensu amma ba amfanin da ta musu qala jubair jubair yake cewa falakitu abbad ibn samit sai na game da ubad ibn samit fa qultu sai na ce mishi ala tasma'u ma yaqulu akuka abu darda bakka jin abin da dan uwanka abu darda yake faɗa fa akhbartuhu billazi qala na bashi labarin abin da ya faɗa qala sai ce sadaka abu darda abu darda yayi gaskiya in shi ita la uhaddisan laka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas in kana so in baka ma labarin farkon ilimin nan za a dauke daga cikin mutane shine alkhushu tsoron Allah yushaku an tadkhul masjidil jama'a ya kusanta zamani ya zo ka shiga cikin masallacin jama'a guda fala tara fihi rajulan khashi'an ba zaka ko mutun ɗaya mai tsoron Allah cikin su ba kenan kawai masallata an je musu ne da gangar jiki ba da zuciya ba kamar yadda yake cewa ba abin da zai saura daga alkur'ani illa rasamuhu sai zanen shi kawai sai rubutun aiki da shi babu ya ɓace gashi an karanta ga makaranta da dama amma kuma kawai rubutun ne karantawa ce da rubutawa aiki kuma babu hadisi na 289 akhbarana yaqub ibn ibrahim haddathana yazid ibn harun haddathana al-walid ibn jamil al-kinani haddathana makahul qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlul alimu alal abidi fifiko na malami akan mai bauta mai bauta jahili ka fadli ala adnakum kama fifiko na akan mafi karancin ku mafi ƙasa da ku fifikon da annabi yamma karamin sahabi sun matala hazihi aya sannan sai karanta wannan aya ta suratu fadar inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama sani dai masu tsoron Allah cikin bayan shi kawai sune malamai qala sai yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikun shi wa ahli samawatihi da wanda ke cikin sama shi wa ardihi da kasan shi wa nunu fil bahar da kihin da ke cikin ruwa yusalluna alal ladzina yuallimuna an-nasa alkhair suna ta addu'a ga mai karantar da mutane alkhairi duk wanda ke karantar da diyan mutane ke karantar da mutane alkhairi qur'ani ko hadisai ko littattafai addini dai shine duka gabaki daya tattaro alkhairi to wannan mala'iku da kihayen da ke cikin ƙasa suna ta mishi gafara suna ta nema mishi addu'a ga wajen Allah hadisi na 219 akhbarana ahmad ibn sa'ad wannan hadisi kuma hadisi ne da yake mai kyau hasan ne tirmizi ya huddo shi حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليس الرجل عن ابن عمر قال yake cewa la yakunu rajulu aliman mutum ba zai kasance malami bane na hakika hatta la ya hasudu man fawqahu sai ya zama bai hasada ga wanda ke sama da shi a ilimi wala ya haqiru man dunahu bai wulakanta wanda ke kasa da shi na ilimi dan ya hishe rika cin mutuncin shi wala yautagi bi ilmihi samanan ba zai rika neman kuɗi da ilimin shi ba yace sai ya hada wannan abubuwan guda uku inji ibn Umar zai zama malami na kirki hadisi na 291 akhbarana sa'id ibn sulaiman an abi usama an mis'ar qala sami'tu abdullah al-taymi yaqul man utiyal ilma yace duk wanda aka ba ma ilimi ma la bikihi kuma ilimin da bai sa shi kuka na tsoron Allah la khaliqun Allah yakuna yuti ilman yunfa'u tabbas ne wannan an ba shi ilimin da bai amfanar da shi dan Allah yana cewa na'atal ulama ya siffanta malamai sun makara alqur'ani karanta qur'ani yace innal ladzina utal ilma min qablihi idza yutla alaihim khairun alazqan sujada har zuwa yabkuna kaga nan suratul isra ce yabkuna suna kuka wanda kuma siffa ce ta innal ladzina utul ilma kin kenan in kasance bai cikin yabkuna kin kenan babu zancen an bashi ilimi ba malami bane magana ce ta kala rawi da yake cewa duka man babu malami ko daya hadisi na gaba akhbarana ismat ibn al-fadl haddathana zaid ibn hubab عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن, بن عمر الأمري عن أبي هازم قال إكتا لا تكون عالما بزك كسن malami ba hatta ya kuna fika salasu khisal ya kasance kana da dabi'u guda uku la tabgi alaman fawqika kada kai wannan dagin kai ga wanda ke sama da kai wala ta haƙir man duna kada ka wulakanta wanda ke ƙasa da kai wala ta akhuzu ala ilmika duniya ala ilmika duniya kada ka amshi duniya da iliminka ci da addini حديثي نقبة أخبرنا أحمد بن أسد حدثنا أبصر عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى الدمشقي عن أبي الدرداء قال يكي لا تكون عالما بزا كسنتي مالمي حتى تكون متعلما سيكا كسنتي من نيمان إلمي كما يد ابن مسعود يكي إنما العلم يكون بالتعلم ilimi yana samuwa ne idan ana neman ilimi wa inna ahadan lam yulad aliman ba wanda ake aihuwa da ilimi yace wala yakunu bil ilmi aliman hatta takunu bihi amilan takun ba za kasance ba mai malami ne har sai ka kasance kana aiki da ilimin ya ce wa kafa bika isman ya isan maka zunubi Allah ta zalimu khasiman ba za ka gushe ba mai rikici da yawan shayayya da ilimin da Allah ya baka wa kafa bika isma Allah ta zalimu mariyan ya ishe ka zunubi ka kasance mai gardama wa kafa bika kaziban ya isan maka makaryaci Allah ta zalimu muhaddisan fi gari zatin ya kasance kana ba da hadisi ba don Allah ba kana ba da shi don saboda duniya duk wannan abubuwan ka hada su ya isa maka ƙarya ya isa maka zunubi hadisi na gaba akhbaran al-hasan ibn arfa haddathana al-mubarak ibn sa'id an akhihi sufyan as-sauri an imran al-minqari qala yake cewa qultu lil-hasan nace ma hasan wani hasan kenan la an yi idlaqin hasan shine hasan al-basri ko a tafsiri ko a ilimin hadisi yawman fi sha'in qalahu a cikin wani abu da ya faɗe shi nace ya aba sa'id ya kai aba sa'id haka za ya qulu fuqaha haka malamai suke faɗa fa qala sai ke ce mishi wai haka wa ra'aita faqihan qaddu shin kai ka taba ganin malami wanda yake faqihi da daya yace innamal faqihu abinda ake nihi da malami shine az-zahidu fi dunya mai zuhuri ga duniya ar-ragiu fil akhirah mai kwadayin lahira al-basiru bi amr dinihi mai basira mai ganin lamarin wannan kin shi addinin shi wanda duk abin da zai cikin lamarin addinin shi bisa basira bisa ilimi yake kokarin yin shi almudawim ala ibadati rabbih wanda kuma ya dawwama akan ibada ubangijin shi wannan shine malami hadisi na 295 akhbarana hasan ibn al-af ibn arfa حدثنا نذر بن اسماعيل البجلي عن مسعر عن سعد بن ابراهيم قيل له aka ce mishi man afqahu ahal madina wane ne ilimi cikin malaman madina qala sai ce atqahum li rabbih wanda hi su jin tsoron Allah ba yawan karatu ba hadisi na 296 akhbaran al-hasan bin arfa haddasan al-husayn bin ali al-lays bin abi sulaim an mujahir qala yake cewa innamal faqihu man yakhafu Allah malami kawai shine mai tsoron Allah ba mai yawan tarin karatu ba kuma babu tsoron Allah أخبرنا إسماعيل بن أبان أن يعقوب القمي حدثنا ليس بن أبي سليم أن يحيى هو بن أباد عن علي بن أبي طالب قال يكي cewa innal faqiha haqqal faqih lalle malami haqiqa malami yace mallam yuqannid da nasu min rahmatillah wanda bai sa mutane su ɗeba kauna daga rahama Allah wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah bai sassauta musu ba cikin saban Allah ita ga musu farala cewa mutun yayi kaza sai aljanna in yayi kaza wannan su rudu da wannan kawai su yi ta saban yadda suka ga dama ce tunda mu mun yi kaza kawai ya wadatar mu mun tsira walam yu'minhum min azabillah kuma bai amintar da su daga azabar Allah ba walam yada alqur'ana ragabatan anhu ila gairihi bai bar qur'ani ba dan kyamar qur'anin zuwa ga wani abu wani abu daban yace innahu la khaira fi ibadati la ilma fiha lalle babu alkhairi cikin duk ibadar da bata da ilimi wala ilma la fahama fihi babu ilimin da babu fahimta cikin shi wala qira'atan la tadabbura fiha babu karatu da babu tadabburi cikin shi kenan wannan duka wannan abubuwan da sun shahi ya kamata mu kalle su da idan basira dukkan wata ibada da mutum zai babu ilimi aikin banza ne yake yi kuma dukkan wani ilimin da mutum zai zo ta ɗaukan karatu ya yi ta yi kuma bai fahimta to wahala ce zai yi ta yi har kullum a guri ɗaya zai tsaya zaka ga kullum bai fahimci komai ba kuma yana ta zuwa yana ta zuwa ba hawa sabe haka nan karatun qur'ani da ya zama na babu tadabburi babu tunani kawai bubbugawa ce mutum yake hadisi na gaba haddasana al-hasan ibn arfa haddasana isma'il ibn ibrahim al-lais an yahya ibn abbad qala aliyu yace al-faqihu haqqal faqih allazi la yuqannitu nasa min rahmatillah faqihi na haqiqa baya ne mun koma ko haka ne ko maimaita abin ne akai can gurin wannan ali ibn abi talib ne ta wata hanya nan ma kuma ta hanya ce daban yace wala yu'minuhum min azabillah bai amintar da su daga azaba Allah wala yurakhis lahum fi ma'asillah bai rangwamta musu cikin saban Allah innahu la khaira fi ibadati la ilma fiha babu alkhairi cikin ibadar da babu ilimi cikin ta wala khaira fi ilmin la dina fihi babu alkhairi cikin ilimin da babu addini babu babu fahimta cikin shi wala khaira fi qira'ati la tadabbura fiha babu alkhairi cikin karatun qur'anin da babu tadabburi a cikin shi حديثي نقبا أخبرنا أبو النؤمان حدثنا حماد بن زيد أن يزيد بن هازم حدثني أمي جرير بن زياد زي بن زيد أنه سمع تبي أن ياجي تبي يحدث عن كعب ينا بعد حديثي دقى كعب قال يكي توا نيلا أجر نعت قوم نينا سامو صفة توس متاني كعب شين وأن كعب الأهبار na samu ma'ana a cikin littattafai magabata saboda shi malamin Yahuda ne 'yan musulunta ya ce ta'allamuna ligayar al'amar suna neman ilimi ba tare da aiki ba don aiki ba kawai don a ce wane ya sani wane ya iya suke neman ilimin ya ce wai tafaqahuna li ghairil ibada kuma suna neman ilimi ba don ibada ba don su bauta ma Allah da shi ba kawai don su tara ayaba wa yadlabuna dunya bi amalil akhirah suna neman duniya da aikin lahira ci da addini wa yalbasuna juludad da'an suna sanya fata ta rago wa qulubuhum amarru min as-sabr amma zuciyarsu ta hima soro dacci wani ce mai tsananin dacci ma'ana su bayyana ma mutane da zuciya ta wannan hwata ta rago don saboda tabshi kamar yadda mai tambihul gafilin ya kawo wannan hadisin ya ce fa biya ya tarruna shin ni suke ruda au iya yu khadi'una ko ni suke yaudara in ji Allah ya ce fa halabtu bi ina rantsuwa da kaina la uti hanna lahum fitnatan lalle zan zan sanya musu fitina ta turukul halima fiha hairan wanda zata bar mai jurin cikin su ya zama na rudadde a ruɗe bai san abin da yake ba ba don komai ba don saboda sun ɗauki siffa ta yaudara ta su yaudare ne su bayyana ma mutane cewa su mutanen kirki ne su mutanen Allah ne su na kwarai ne alhali kuma a hakikalin lamari ba haka nan bane kenan wanda yake haka nan kamar Allah ne yake marenin hankali tun Allah kuma shi ya san sara'ir hadisi na 300 daidai akhbarana bishr bin al-hakam haddathana abdul aziz bin abdul samad al-ammi haddathana abu imran al-jawni an harim bin hayyan annahu sami'a annahu qala yana cewa iyyakum wal alimul fasik ka shedin ku da fasikin malami fa balaga umar bin al-khattab sai labari ya tarda umar dan khattab fa kataba ilaihi sai ya rubuto mishi takarda wa ashfaqa min haji tsoron wannan magana tashi yace mishi mal alimul fasik me kake nihi da malami fasiki fa kataba ilaihi harim sai harim ya rubuta ma umar yace ya amiral mu'minin wallahi ma aradtu bihi illa alkhair wannan kalma ban nahi komi da ita ba sai alkhairi ya ce ya kunu imamin mutum zai kasance shugaba ne ya takallamu bil ilmi yana magana da ilimi amma wa ya amal bil fisk sai ya aiki da fasikanci ilimin shi daban ya hutu ya bayyana ma mutane abin da yake daidai ya bayyana musu aya ta ce hadisi ya ce amma kuma in ya hutu aikin shi sai saba haka ne je fada aikin saban shi yace in ya haka nan fa yushabbihu ala nas fa yidillu sai ya rudar da mutane ya rikita musu lamari sai su sai su bace me yasa ran saboda shi jahili abinda zai gani cewa malam wani ma yana aikatawa malam wani ma yana yin kaza malaman ma da suke yin kaza kenan wannan sai zame mishi hujja sai kuma shi ma fada cikin aikin saban shi kuma kai ka zama sababin shi madadin ka zama sababin shiriya wasu ka zama sababin halaka wasu حديث ندري أكر دا أخبرنا سعيد بن المغيرة حدثنا وليد بن مسلم عن محمد بن مطرف وعبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر an abdullahi bin mas'ud kala yake cewa man arada an yi kurima an yi kurama dinahu duk wanda yake so addinin shi girmama fala yadkhul ala sultan kada ya shiga wajen sarki kada ya zama na malamin sarki magabata haka sai kasance suna nisanta wajajen sarakai ba abun alfahari bane ba abun burgiya bane wajen su malami yana mu'amala da sarki ana sarki ne ya kiraye mu yau yau an ci muna taro guri kaza ana kiran malamai suna abun nan ya ce wala ya kalu wannan bin niswan kada ya kaɗai ta da mata don saboda annabi yana ce mana fata kuduniya wata kun nisa fa inna awwala fitanta bani isra'ila kanat fin nisa ya ce wala yu khasimanna ashabal ahawa kada yayi rikici da yayya da ma'abuta sa rai duk wanda aka ce ma'abucin sa rai ne cikin addini kan ma ka bashi damar tattamna kamar yadda al-imam malik wani ya zo yana ce mishi wani dan bid'a ne zo ke ce mishi mu zawa ne mu tattamna da kai cikin lamarin addini ya ce mishi ni ina ana ala basirata min amr dini ni ina bisa kan tabbasa akan sha'anin addini na ka je ka samu mai shakku dan uwanka ku tattamna ni abin da nake kai banda shakkun shi kai da kake shakkun wanda kake kai ka samu dan uwanka mai shakku ku tattamna da shi yace akhbarana sa'id ibn amir an isma'il ibn ibrahim an yunus qala yake cewa kataba ila ilayya maimun ibn mihran maimun ibn mihran ya aiko min ya rubuce yake cewa iyaka wal khusumata wal jidala ka shaidin ka da rikici da jayayya fi dini cikin addini la tujadilanna aliman wala jahilan kada kai jayayya da malami ko jahili yace wa ammal ammal alimu amma shi malami fala yakhzuna anka ilmuhu in kana jayayya da shi sai taskance maka ilimin shi wala yubali ma sana'ata kuma ba zai kula ba da abin da ka aikata duk lokacin da ya zamana ba zakka sallama ba wajen malami ya zama na jayayya ce zaka rika yi da shi to sai ya zama na har abada ba zai baka abin da ke tare da shi na ilimi ba wa amma jahilu amma shi jahili fa innahu yukhashiru bi sadrika shi wannan zai sanya kirjinka yayi samtsi wala ya diyuka ba zai maka biyayya ba ma'ana duk iliminka in ya zama na ka ba da damar jahilai kullum kuna gardama kuna ta jayayya da su to kuma ko ka gaya musu wani abu na gaskiya ba za su yi aiki da shi ba a matsayin ka so ake kasance ka kame bakinka ka kare mutuncinka kawai in ka yi magana kama ta ka gaya musu gaskiya amma ba ku rika jayayya ba gardama ba taka bace ta ɗalibin ilimi da jahilai ko da malaman ma batta da alkhairi cikin kowannan ko da malami ko da jahilai babu ta da alkhairi zai taskance maka ilimin shi sai ya ki baka wala yubali ma sana'ata ba zai kula da abin da ka aikata ba sai ka yi ta abin da kake aikata na jahilci amma ba zai nuna maka ba abin da yake shi na ilimi me yasa dan saboda baka sallama ba cewa matsayin shi na malami ne zai gaya maka gaskiya ko zai baka abin da yake na ilimi ne sai ya ki baka in kana jayayya da shi asar na gaba na 303 أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير قال يكي cewa قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه annabi Suleiman mai amincin Allah yake ce ma dan shi da ilmira ka bar jayayya fa inna nafa'ahu qalil dan amfanin ta kadan ne wa huwa yuhayyijul adawa bainal ikhwan tana zaburar da motsar da gaba ne tsakanin yan uwa kuma duk wanda kasance mai yawan jayayya ne mai yawan gardama ne abinda zai sa kenan kawai kyamar jama'a za su kyamace shi mutane za su ƙi shi kawai bakinka kana ɗauke da gaskiya ka gaya ma mutum in ya amsa ya amsa in bai amsa ba shi ya sani gobe kiyama tsakanin shi da Allah amma ba kai ta jayayya da shi ba kai dai kai kokari ka aikata abin da ka san shine daidai hadisi na 304 akhbarana yahya ibn hassan haddathana abdullah ibn idris ana isma'il ibn abi hakim qala sami'tu umar ibn abdul aziz yaqul naji umar dan abdul aziz yana cewa man ja'ala dinahu duk wanda ya sanya addinin shi gharadan abun manuha ne lil khusumati ga khusuma aksara tanaqqur to zai yawaita cirata idan ya zamana kana dauke da wani dan abunka na ilimi to kuma sai ya zamana ka ruke shi abun khusuma da jayayya duk wanda ka gani duk wani malami ka gani cewa mu zamna mu tattamna kun tattamna da shi kaga hujje shi ta hita ka kabar takan ka kaura bisa kan nashi gobe ma kana rike da wannan kuma kaga wani shi ma ka ce mu zazzama kenan kullun kai dan cirata-cirata ne kabar nan kabar can kabar can ko da masail ne na fiqhu in ka dauki ɗaya wadda ka san fahimta ka ga abin da ya baka kau ka tsaya anan ka tsaya kana ta kuma tambaya wasu malamai ko kuma matsayin jahili ma ya kasance yana yawan tambaya wannan ya tambaye wannan malamin ya bashi amsa kuma nafsin tambaye kuma ya je wajen wani malamin matsaloli na ilimi suna da sabani suna da rikici mai yawa wannan ya baka abin da yake kawai Allah ya sabke maka kai aiki da wannan amma in ka zo ka ce kuma ka ƙara tambaye wancan ka ƙara tambaye wancan sai dai kullum ka tsaya cikin rudu ba zai ka fahimci abin ba hadisi na gaba akhbarana marwan ibn muhammad حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال يكي cewa kataba umar umar bin abd alaziz ila ahli madina umar bin abd alaziz ya rubuta ma mutanen madina yake ce musu innahu man ta'abbada bi ghairi ilmin ku sani cewa duk wanda yayi ibadar Allah ba tare da ilimi ba kana ma yusidu aksara mimma yusili bannan shi ta gyaran shi yawa wa man adda kalamuhu min amalihi duk wanda ya lissafa magana shi tana daga cikin aikin shi kalla kalamuhu to zancen shi zai zama kaɗan illa fi ma ya anihi sai abin da ya shahe shi mutum in ya san cewa wannan magana ma da ke hutawa daga baki na rubuta ta ake ita ma cikin ayyukana ne wanda zai zama sababin tsira ta ko sababin hallaka ta to zai kasance ya rike bakin shi sai abin da ya shahe shi sai na alkhairi wa man ja'ala dinahu qaradan lil khusumat duk wanda ya sa addinin shi abin manuha ne ga khusuma aksara tanaqqa kasura tanaquluhu to yawan cirata ciratan shi zai yi yawa ko da cikin satin nan wani ya ya tambaye ne yace tambaya ce yake ya tambaye malam wani ya ce kaza ya tambaye malam wani ya ce kaza ya tambaye kuma ya zai yi wanne ne daidai kuma bai gaya mana ba me mas'ala kawai tambaya yake wace hanya ce zai biya gane wane ne daidai na ce mishi abin da yake bisa wajibi kan ka ko ka samu wanda ka yarda da shi kan nutsu da shi yana baka amsa ka aikata ka rihe bakin ka ba ruwanka da kuma ka ce ka tambaye mas'aloli suna da yawa ilimi yana da zurfi kai ba zaka iya fahimta fagen ilimin matukar ba ciki kake ba wanda yake malami ne yanzu da na baka amsa ka ce mini ai kuma na tambaye malam wane ya ce mini kaza ya tara tawa na san abin da ya dogara da shi na san abin da yake nihi ban ma damuwa na san cewa mas'aloli na ilimi haka suka gada amma in shi a matsayin shi na jahili ne ruɗe ya zai cewa zai ya za a kuma malam wani ya ce mini kaza kuma wani ya tada ya aka yi haka dole ne wajibin wanda yake mai tambaya kawai tsaya akan guri ɗaya ba ya rika mas'ala ɗaya ya tambayi mutane da yawa ba أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال yake cewa sa'alahu rajulun an shay'in min al-ahwa wani mutum ya tambaye shi game da wasu abubuwa na san zuciya fa kala sai ke ce mishi alayka bi dinil arabi na hore ka da addinin kauyawa wal gulam fil kutab da yaro wanda ke cikin makaranta yace walha amma su wa zalik kai banza game da abin da ke wani wannan ma'ana ka takaita akan abin da ya tabbata ga annabi alaihi salatu wassalam da sahabban shi kada ka tsaya kana yawan kawo tambayoyi cikin mas'aloli haka wuce gurin fahimtarka Kala Abu Muhammad al-Imam Darimi yake cewa kasura tanqul ayyan taqilu min ra'ayin ila ra'ayin yana nihin cewa mutunan nan zai bar daga wannan ra'ayi ya je wancan ra'ayi ya je wancan ra'ayi babi na talatin babin fistina bil ahawa baban da ke bayanin nisantar a yana nihin kalazimci wal gulami fil kutab da addinin yaro a cikin makaranta wajen karatu kenan yana nihin wannan kima da kuke hudi bai da kyau bai da amfani amma shi wannan dai ba wannan yake nihi ba yana nihin kalazimci addinin da ya kasance kamar dai magana tana zuwa daidai cewa dai alaikum bil atiq ina horonku da addini wanda yake tsoho da daddan addini ma'ana abin da sahabban annabi da annabi alaihi salatu wassalam suke kai hadisi na 307 akhbarana muhammad ibn kasir an al-auza'i qala yake cewa qala umar ibn abdul aziz idza ra'aita qauman idan ka ga mutane yuntujuna bi amrin suna aiho da wani lamari duna amatihim banda gama garin jama'a su fahim alata asis da dalala so suna kan assasa wata bata ne zaggansu sun koma hura kamar yadda mu'tazila mun gani ai itizal asalin kama itizal kin madan wasil ya kaurace ma majalisin hasan al-basri yake cewa itizala anna wasil ya kaurace daga majalisin wasil ya koma kirkiro kuma su bata ya kirkiro ba alheri ba أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن بن المبارك عن الأوزائي قال كتشا قال إبليس لأوليائه iblis yake ce ma majibita lamarin shi min aisha mana barran shi wanda suke ƙasa da shi wanda yake tura su batar da jama'a yace min aisha in tatuna bani adam ta wace hanya kuke zuma 'ya'yan annabi adam wajen batar da su Faƙalu sai suka ce min kulli in ta kowane abu Ƙala sai ce mushi fa har ta atuna min qibali istighfar shin kuna zo musu ta wajen istighfar ku hana sai istighfari Ƙalu sai suka ce haihata zaka sha'un qurna bit tauhid ina yake yiwa wannan abu ne wanda an gama shi da tauhidi kala sai ce la abu sanna fihim shay'an to zan watsa musu wani abu a cikin su la yastaghfiruna Allah minhu wanda basu neman istighfari akan shi kala sai ce fa bassa fihim al ahwa sai watso musu san zuciya da bid'o'i cikin addini wanda shi mai yin su gani yake ma abu sakan daidai yake baya ma bukatar cewa yayi istighfari mai aikin sabo shi ya san sabo ne zai nemi istighfari taran ya tuba ya tabbatar da cewa sabo ne amma sabanin san zuciya cikin addini gani yake shi a daidai yake babu mazancan cewa istighfari hadisi na 309 akhbarana ibrahim ibn ishaq an al-muharibi an al-amash an mujahid qala yake cewa ma adri ayyun ni'matayn alayya a'azamu ban sani ba wace ni'ima ta hiye mini girma a tare da ni yace an hadani Allahu lil islam bayan an hadani lil islam bayan Allah ya shirye da ni musulunci aw afani min hazihi al-ahwa ko kuma ya warkar da ni ya bani lahiya gami da san zuciyar wa'annan ma'ana bin 'yan san zuciya can cikin addini Allah da ya raba ni da shi ita ce mafi girman ni'ima ko kuma mafi girman ni'ima ita ce musuluntar ma'ana yana so bayyana mana cewa dai idan Allah ya hutar da mutum daga cikin 'yan san bin zuciya cikin addini to wannan Allah ya mushi babban ni'ima kamar ni'imar musuluncin ma أخبرنا موسى بن خالد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مسلم الأعور عن هبة بن الجوين kala samaitu aliyu naji aliyu au kala aliyu ko yace aliyu yana cewa law anna rajulan samad dahar kullahu da a ce mutum yayi azumin zamani dukkan shi wa qamat dahar kullahu yayi qiyamul layl a zamanin shi dukkan shi bai taba kwana ba summa qutila baina rukun wal maqam sannan aka tada shi aka kashe shi a tsakanin rukun da muqam ma'ana kashe shi ma a ka'aba to yace la hasharahu allahu yawmal qiyamati ma man yura annahu kana ala hudan to za a tada shi gobe ranar tashin kiyama tare da wanda yake ganin cewa yana bisa kan akan shiriya wanda kasance kan rike shi ne jagoranka cikin addini to da shi za a tada ka akhbarana muhammad ibn humayd an harun huwa ibn mugira an shu'aib an salamata ibn kuhail an abi sadiq qala yake cewa qala salman salman yake cewa lawada rajulu ra'asahu ala al-hajar al-aswad da a ce mutun ya aza kanshi a cikin hajarul aswad fasaman nahara yake azumi a wuni kullun wa qama layla kuma kullun yake qiyamul layli la ba'asahu Allahu yawmal qiyamati ma hawa da Allah sai ya tayar da shi gobe kiyama tare da son zuciyar shi abinda zuciyar shi take so yana son abinda annabi da sahabban shi suke kai na addini a tada shi tare da su yana son abinda yan shi'a suke kan shi na addini da mutanen su a tada shi tare da su yana son duka abinda kake so na san rai na kauce ma gaskiya na bid'o'i to gobe kiyama a kan shi za a tada ka Allah babu ruwan shi da yawan ibadaka da yawan sallaka da yawan azuminka shine magana da Salman yake nihi anan hadisi na 312 akhbarana Muhammad ibn Sar tahaddathana Mansur huwa ibn Abi al-Aswad an al-Haris ibn an al-Haris ibn Hasira an Abi Sadiq al-Azdi an Rabi'at ibn Najiz kala yake cewa kala Aliyu Aliyu yake cewa kunu fin nasi kan nahala ku kasance a cikin mutane kamar wannan kin kudan zuma ne fi ɗair a cikin tsuntsaye innahu laysa min ɗair shay'un illa huwa yastad'ifuha babu wani a cikin tsuntsaye sai ya kasance ya rena kudan zuma yana ganin ta cewa mai rauni ce amma walau ya alamu ɗairu ma fi ajwafiha min albarka lam yaf'alu zalika biha amma da tsuntsaye sun san abin da ke cikin ta na albarka da ba za su aikata mata haka nan ba rishin sanin abin da take ɗauke da shi na albarka shi yasa suke mata haka nan ya ce khalidun nasa bi alsinatikum ku yi ma mutane mu'amala da halshen ku a jisadikum da gangar jikinku wa zailuhum bi amalikum ku nisanta da su da ayyukan ku wa qulubikum da zuciyarku ayyukan ku kada ku ruka zawa sai cikin su za ku bayyana kar ku yi kokarin boye ayyukan ku na alkhairi ba ku rika bayyanawa cikin su bai zama na riya yace fa innal mar'i maktasaba huwa yawmal qiyamati ma aman ahabba ya tabbata ga mutum abin da ya aikata kuma gobe kiyama yana tare da ma'amana habba tare da wanda yake so wannan ya tabbata hadisin annabi alaihi salatu wassalam amsar da ya ba ba kauyen nan cewa almar'u yuhibbul qawm wa ma yalhaq bihim yace mishi almar'u ma amana habba wanda yazo ba kauyen yake cewa annabi mata sa'a hadisi na 313 akhbarana al-walid ibn shuja haddathani baqiya an al-auza'i an az-zuhri nan gurin baqiya ran da muka yi darasin sunan abi daud me khulasatul qawl akan shi baƙiyatu bin walid kulasan magana akan shi ne aka ce wannan maganan malamin da ke ce a hadisu baƙiya laisa ta naƙiya fa kuma ha ala taƙiya amma a ƙarshe mun haɗu kulasan magana shine cewa idan ya bayyana sama ya ce akhbarana ko haddasana hadisin shi karbabbe ne don saboda shi a karan kanshi sika ne ba shi yake da matsala ba wa'anda ya rawaito daga gare su ne ko siffar ruwa da yiwu ne zata ba hadisin rauni don saboda yana da yana cikin ta yana da tadalisi anil auza'i daga auza'i anil zuhuri yake cewa ni'ima wazirul ilmin ra'ayil hasan ma dalla da wazirin ilimi kyakkyawan ra'ayi idan mutum Allah ya bashi ilimi to kuma kyakkyawar ra'ayi da kyakkyawar fahimta ita ce shine bahadan wannan ilimin in sun gamu sai su aihuwar da alkhairi tare da wannan mutum hadisi na 314 أخبرنا عبد الله أحمد بن عبد الله حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال يكي cewa kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah ya isan ma mutum ilimi ya kasance yana tsoron Allah wa kafa bil mar'i jahala an yu'jibu bi yu'jabu bi ilmihi ya isan ma mutun jahirci ya kasance yana al'ajabi da ilimin shi yana ganin cewa shi Allah ba shi ilimi shi Allah ba shi kaza idan yana jiji da kai da wannan ilimin nashi to babu tatattan jahili kamar shi inji masaruk kala yake cewa kala masaruk masaruk yake cewa almar'u haqiqan an yakuna lahu majalisun yakhlu fiha mutun ya kasance tilas ne gare shi ya samu wasu mazaunai wanda zai kadaita daga shi sai Allah fa yazkura zunubahu ya rika tunawa da zunuban shi fa yastaghfirullah minha ya rika neman gafara Allah daga gare su idan yana yawan tuna zunuban shi zai san cewa shi mai takasiri ne ya takaita wajen bada godiyar Allah madaukin sarki da bauta ma Allah madaukin sarki sai ya rika yawan istighfari annabi mu alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cewa shi yana istighfarin Allah a wuni so 70 ko sama da so 70 ko 100 wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne sama da karantar da mu al'ummar shi saboda shi ba mai zunubi ba ne ko gaba ko baya kuma ko da yayin Allah ya ba shi garantin cewa ya gafurta mishi amma duk da wannan bai bar istighfari ba wannan asar kin gabaki daya suna nuna mana cewa ɗalibin ilimi ya kamata ya nemi ilimi kuma ya ƙoƙarin aiki da shi kuma ya kare kan shi daga bin son zuciya a cikin harka ta addini ya yi ƙoƙarin abin da ya karanta yana iya ƙoƙarin yin aiki da shi tsakanin shi da Allah ya san cewa wannan abin ga abin da na fahimce shi na san cewa a bisa addini hujjoji da dalilai sun yi tsaye cewa kaza shine daidai to wajibin mutum ne kauce ma son zuciya idan mutum ya biya ma son zuciya zai kai shi ga hallaka ko kuma mutane wanda mutane ba a iya musu a lokacin da kake neman yardar tasu a lokacin za su yi ta tsine maka in sun koma hura in ka ce neman yardar mutane zaka yi to har abada ka shiga wahala dan abu ne wanda ba zaka iya ba ridan nasa gayatul la wanne yake ce ma ɗalibin shi rabi'u ne ina ga yake ce ma ɗalibin shi ya rabi'u ridan nasu gayatan la tudrik fa alayka bima yuslih yardan mutane neman yardan mutane abu ne wanda ba wanda isa ya same shi kawai kai abin da yake gyara ka ko cikin lamarin duniya ne ba wai cikin addini ba ka ce cikin lamarin duniya bari kai abin da zaka burge mutane to kullun kana cikin wahala kai abin da dai kai kake ga shi ya burge ka ba yadda yake burge jama'a ba in jama'a ce lokacin da ka fito kake tunanin cewa ka burge a lokacin wani zai zage ka abin da kake ganin cewa wani kayi shi daidai a lokacin wani zai koma ya rika cewa baka kyauta ba kenan menene mahuta kawai neman yarda mahalicin su shine Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki ya arzuta mu da yarda shi ya arzuta mu da aiki ilimi mai albarka da amfani da shi Allah ya sa ilimin mai kasance mai amfani ne Allah ya karfafa mu wajen neman ilimi Allah ya kama mana cikin neman ilimin mai albarka سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله